إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 25 ga watan zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Yuni na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasar na 203 insha Allah cikin jirin jirkusun karatun littafin zadul ma'adi yadi khairul ibad ولفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكفسني بسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وأن لتافينا زاد المعاد موسوعة أكن تاريه من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يدعون كني أكابن دي شابنا يوا لتفركي لتعالي yadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ma ibn qayyim jawziya akan wannan aiki musamman lura da cewa ibn qayyim jawziya ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin haji nesa da iyalai nesa da gaban shi Allah ya saka mashi alkhairi dan ba manta ba a darasin da ya gabata mun ji tattaunawa da malam ya dauko game da bayani akan hada sallah da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi a ainihin wato yakin Tabuka inda ya kawo hadisin al-Imam Abu Dawud wanda Abu Dawud ya rawaito shi daga malamin sa Qutayba dan Sa'id har zuwa kan Mu'adh dan Jabal cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga hada sallah azhar da asar da magariba da isha idan ya kama hanya da idan ya ya da zango ya sake kawo wata riwaya wadda ta ɗauke ɗauke da wata tatabin da ita ce cewa Nabi sallallahu alaihi sallama yana yin jam'u taqdim hada azhar da la'asar a lokacin azhar wannan ita ce mas'alar da ya ja numfashi akan ta cewa wannan riwayar ta kuɗe mutu dan sa'id malamai sun yi inkarin sa babu shakka wannan akwai akwai tattaunawa da malamai suka yi mai tsayi akan wannan riwaya shi da gaske ne a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jam'u taqdim a wannan yanayi malaman da mafi yawan su yi inkarin wannan riwaya saboda tafarrudi da shi ita mutu dan sa'idi da ita banda sauran dan ajin su da kuma wani abu da ke cikin isnadin wake wanda yake kama da wahami ko kuma ziyada a cikin sa a kamar shi kanshi Abu Dawud din a cikin wata riwaya daga cikin riwayoyin littafin Abu Dawud kasar littafin abu dawuda yana da riwayoyi mabambanta da aka ruwaito shi aka ruwaito wato littafin a wasu riwayoyi babu wannan magana imam abu dawuda a ruwaito littafin shi da da yawa mutane da yawa amma akwai mashahurar riwayoyi akwai riwayar al-lu'li abu ali al-lu'li wanda ya rasu a shekara ta ɗari uku da talatin da uku akwai riwayar ibn al-arabi ibn al-arabi da abubakar tammar da kuma abubakar ibn dasa duk suna da riwayar littafin ainihin wato al'imamu abu dawud to riwayar ibn dasa ita ce riwaya ta ƙarshe ko kuma a ce mutumin da ya riwaya cikakkiya ta ƙarshe daga daga riwayoyin shi ibn dasa shi kai rasuwar shekara ta ɗari uku ne da arba'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin riwayar ibn dasa babu wannan tsari sai dai a cikin riwayar al-lu'lu'i da wasu riwayoyi wanda wasu suke ganin kamar wani ƙari ne na masu shaddi ko wani abu almuhim dai mas'ala ce ta tattaunawa malamai sannan ka koma cikin littafin sahih muslim a cikin babin jam'u bainas salataini fi safar za ga duka hadisan da imam muslim ya kawo babu wanda ya nuna aikace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azab al-asr a lokacin azhar sai dai a lokacin la'asar sidin jam'u ta akhir na san wasu za su ji wannan abun gari saboda an saba ana yi amma dai a cikin karatu gaskiya haka yake to amma akwai wasu nasoshi ko wasu riwayoyi kamar na ibnu kamar na Anas da Ibn Abbas da suke nuni zuwa ga cewa hakan ya halatta wanda za ka ga Sheikh Al-Albani a cikin Ibahul Gari a lamba hadisi na 578 a cikin juz'i na uku na Irwaul Gari a Sheikh ya tauna akan wannan kuma shi ya tike akan cewa abu na farko shi bai yadda da a kuskurantar da kuce mutu dan Sa'id saboda wancan wahamun saboda fika ne bai yiwuwa kawai a ce za a kuskurantar da fika in an ce za a kuskurantar da fika kawai saboda ya saba wa yan ajinsu kawai to babu hadisin da zai tsira wannan magana kun tana a bayan mun karanta sai ta daga ibnu hajjaj sannan kuma na biyu shine sai ya kawo waɗannan riwayoyin wanda kowace riwaya daga cikin su babu kwaya ɗaya ta tsira a isnadance amma yake ganin an haɗa su to za a iya samun ainihin abin da yake za a iya karɓa amma dai riwayoyin da ke cikin muslim abin da suke nunawa idan lokacin azhar ne yayi annabi sallallahu alaihi wasallam bai fara tafiya ba sai ya azhar ya balla asal sai lokacin da ya ko kuma ya jinkirta ta sai lokacin la'asar da kana kuma musu za ga da haka abinda nake so kai mu fahimta nan shine mas'ala ta game da haka sallah mas'ala ce ta fiqhu da malamai suke tattaunawa mai tsawo a kanta wanda ma za ga mutane suna da ganganci akan mas'ala mutane waɗannan nufin mu ga magarin mutane wanda ba malamai ba muna kutsa mata da da da da riba ba da ido biyu ba da farko tukuna ka'idar da ya kamata a sani tun farko shi ne ita sallah Allah ya alaƙanta ta da lokaci inda salata kan alal mu'mina kitabun mafuta wannan shi ne al'asul kuma da kowace sallah zaka in aka rikice ma aka rasa ya kamata a hada ko bai kamata ba abin da ya kamata sai a kuma al'asul a yi kowace a lokacin wannan shi ne ka'ida ta farko ka'ida ta biyu kuma ya kamata duk mu fahimta shi ne cewa haɗa sallah ruksa ce ma'ana sassauci ne sassauci kuma ana yi ma wanda ke cikin kunci ne da bukata da yanayi sannan kuma ko da mutum yana cikin kunci da bukata da yanayi yana iya ɗaukar azima yana iya yana iya kin sassauci in ya ga sassaucin bai da tabbas da haka mu gane cewa sassauci ne ba right ɗinmu bane mamu da wani lokaci za mu dinga yi ma rashin kunya ba right ɗinmu bane in limami ya ga ba za a haɗa ba duka sai mu haƙura kan mai taguna guri da Allah ya isa wasu kuma su koma yin mati kayan su wannan duk rashin tarbiyya ne na uku kuma shi ne wannan ƙa'ida cewa limani shi ke da ƴancin ya ce za a haɗa ko ba za a haɗa kan liman ya mai da mamu su zama su suke juya shi yana neman ina masu masallaci ina ƴan kwamiti ina wanda ya san za su mai rashin mutunci alaji a haɗa kuka a haɗa yana wa waige-waige yana neman ra'ayinsu kaga wannan ya zama bai da bai da sulɗa kenan a kansu bai dace irin wannan ya limanci ba ya kamata liman ya zama yana da ƙarfin halin da zai ce a ba za mu haɗa musamman a lokacin damuwa wani abu garibi ne ya kamata mu ambata a nan kuma shi daga cikin dukkanin ababen da aka ambata game da haɗa sallah wanda sun kai wajen guda ba wanda aka ijimai a kan shi ko shi ne haɗa sallah a arafa shi ne babu mazhabar take da sabani a kan shi amma duka sauran akwai sabani akan misali yanzu hanafiya su ba su mayar da wannan hada wanda ake idan ana tafiya ba su a gusu a yi kowanne ya kawai a wajen tafiya da a wajen abin nan abin nan tsoro ko a halin ruwan sama uku kenan ko sai rashin lafiya wanda malikiya suke kiyasi a kan waɗancan su da shafi'iya sai kuma batu game da haja wata buƙata kamar mutumin kamar mace mai mai istihaba kamar kamar mace kamar mutumin da yake da salisul bawl wanda yake yoyon fitsari haka duk waɗannan an lissafa su a matsayin buƙatu ne ko kuma wata buƙata da ta ci bujiro mutum wanda ba ta cikin waɗannan to duk in ka kalli waɗannan gaba ɗaya mahallai na sabani gaba ki ɗayansu sannan muka ɗauki shi kanshi matsalar ruwan sama me malamai suka ce game da ruwan sama ruwan sama aka ce sai wanda yake cika tufafi yake hana mutane rayuwa ba yayyafi ko wanda yake ɗan sama sama wanda za ka masallaci da kuma ma baka cike ba baya cikin lissafi sannan hadari bai cikin lissafi hadari babu inda aka ce hadari malikiya ne kawai da suka tashi faɗaɗawa don malikiya sun faɗaɗa a cikin wannan masalin sai suka ce to ruwa da ababen da ke da alaƙa da shi sai suka lissafa uku akwai hadari yana da alaka da ruwa akwai tabo yana da alaka da ruwa akwai duhu yana da alaka da ruwa su suka kawo wannan lissafi amma dai a cikin nasoshi babu hadari da ka irin wannan abin da muke da an zo bururu haka gari ya dan yi duhu a hada sallah wallahi mafi yawan shi zuciya ne mafi yawan shi ku za mu ce mafi yawan shi son zuciya ne a hada kawai kuma a ci gaba da sabga kuma hadarin ya bace hatta duhu da tabo da suka kawo galibi yayin da mutane suke rayuwa yanzu babu irin wannan taban da zai hana mutane motsi ko babu irin wannan duhu kowa fitilar shi da tocila waye shi da tocila da akwai wannan da ake ce mata da menene sola kowa da ita a hannunsa kaga kenan babu duhun da ake tunani zai hana mutane kuma dama suka ce sai duhu da da tabo sun haɗu idan duhu ne kadai babu tabo ko tabo ne kadai babu duhu duka bai zama hujja ba shi sa masu suka ce ba a hada azhar da la'asar ko ana ruwa a mazhabatan su abinda kawai nake so fahimta fil jumla dan mun yi karatu a baya na taɓa yin wani program ba musamman a alheri radio akan akan hada sallah guda biyu a hadi a sati biyu haka sannan ka koma littafin malam mashhur hasan ali salman juz'i babba wata shafi ɗari biyar akan kawai fiqhul jam'i bainas salatayn za ka ga maganganu iri daban-daban za su baka mamaki abin da ke so kuma fahimta jama'a wannan abin da muka mai da shi ya zama al'ada ga magari kawai da an ga hadari a haɗa sallah gaskiya saboda Allah ba addini ba son zuciyarmu Allah ya saka man dawo da alheri wata rana tun muna cikin ba a dawo nan ba ya taɓa yin nasiha sai da ya awa ɗaya na magana akan wannan abu amma da ka sai da ka samu kan da suka dinga rashin kunya akan kuma su ba malamai bane ba ma ɗaliban ilimi bane ƴan saurare ne kawai suna takama wasu ƴan salafiya ne kuma ba su san kan karatun ba in an ce ka nuna inda aka ce hajjai a cikin sharɗan hada sallah za ka sha wahala sai dai wannan kiyasi domin kuma kiyasin abin da yasa ya faɗi idan ka ce almatsaru wa ma yutawaqqa'u almatsaru alwaqi wal matsaru almutawaqqa to sai a tambaye ka yanzu ai wannan kaida ce ta zato marin jayi ita ce kaida ko cewa a fiqhu ana aiki da yaqini ana aiki da kuma zato marin jayi gaskiya ne to amma mara lafiya da aka ce shi ma ya hada an ce ai mara lafiya ne wanda ya kai rashin lafiya mai tsanani ba zai iya sallah ba wataƙila ma wani sai da kyar za a kashe shi ya sallah to sai aka ce ya hada to me yasa mutumin da da zarar ya fara jin ciwon kai ya san malaria ce take iya kama shi ba zai kama da sallah ba tunda hala malaria ne ita ma tana iya zafi gobe ko jibi me yasa saboda babu tabbas to haka hadari ma babu tabbas musamman irin kasashen mutumin da ba ba ba ba kurmi bane matafiyi da aka ce shi ma kai ya fara hada sallah sai ya kai daidai wato ya banke me zai hana a ce tunda ya riga ya sa ran zai tafiya amin kai ya fara kasar kai ko kai fara kasar har sai ya banke tunda ya san zai tafiya yanzu da ka je tashar mota kawai sai ka fara kasar kana nan cikin gari da kaje flyover ko a Kaduna da kazo kawo ko Mando ko kazo Na'ibawa a Kano ko kantin ko kantin kwari yake cin muku ko Kano line kawai daga nan sai ka fara haɗin sai ka fara kasau sai ka tayi saboda kana saran lake tafiya ne kaga wanda zai wannan magana to haka wannan wannan magana ta malikiya malamai sun mata jayayya ko malaman da suke jayayya sun fi su gaskiya saboda rukusa baka ba mutane ita sai kana da dalilin rukusa misali yanzu mushe haram amma ana ba mutane rukusan su ci idan suna cikin halin ikrar don ba su halin ikrar ya kuma haramun kansa zaka sallah a lokacin ta ake yin ta ana ba mutane hujja ne su yi ta a lokacin da ya halasta su yi su hada din idan akwai dalili to kuma hadari baya cikin dalilin da aka ambata a hadisi ibnu abbas dai hadisi cewa yake min gairi khaufin wala matsarin da ana yin hadari a Madina shi za ake yin ruwa da a ce akwai hadari da ya faɗa hadari ya faɗa hadari babu ruwa ya faɗa hadari to me yasa muka mai da hadari a matsayin dalili asasi na hada sallah me yasa ina muka samu wannan fatin da ba ya kamata mu tsaya mu kalla in dai addini muke to ya kamata mu rage wannan wannan san banzan gaskiya ba daidai bane kuma na san ha'a na masallacin ana yin wannan amma ba daidai bane kawai ba daidai bane yawa duk wanda kuma yake da hujjoji ka fata sai babu ko shi kenan sai a ci gaba da ba daidai bane Allah shi kyauta idan na'am eh na'am eh to ka riga ka fara tafiyan ne eh da za eh eh dama shi matafiyi ai wanda ke kan hanya yana hadawa kuma yanzu ka bar nan ka je sakwata hanyar sunan ka matafi kana kan hanya kaya da zango ne dama shi yana hadawa wanda ake da tababa akan shi ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin kafin ya fara tafiya sanda zai bar zangon kamar sanda zai bar Madina ko zai bar wani zango na shi a wannan riwaya dai bai zo cewa yana jam'u takadim ba amma sai kaji na ce maka akwai wasu dalilai da suke nuna ana iya shi ana iya yi ga matafi amma dai yadda mutane suke ɗauka wannan hadisin shine yake da matsala kuma tattaunawa ce ta malamai ban su ɗauke ta da yawa don gashi nan a cikin rawar gani wajen shafi takwas ne za ka ta bi kana magana akan tafrijin hadisi ina ganin bai dace sai mun shige shi ba don kawai dirasa ce hadisiya yanzu wannan wannan nayi ta'arudi gare shi shine na na hadari ga mazauna gida hadari ga mazauna gida shine nake da kaikayi ni ma dama ana yana game da shi amma wancan magana ce ta riga ta kare a gun malamai ana iya sai dai hadisan da suka zo a cikin sayo muslim ba su zo da haka ba hadisi abu dawuda da ya kawo wannan yana da matsala amma wasu hadisi sun goyi bayan matsala wallahu a'lam da ka take shi zama a kamar yadda faɗa shi hada sallah matsala ce fiqhiyya kuma ya kamata limamai su zama suna da masaniya a kanta kuma su zama suna da hangen nesa da ijtihadin me ya kamata a yi tunda ai akwai masayin da suke da alaka da wannan in an hada za a je gida ko ba za a je ba in ba a yi in ba a samu tsoron da ake ji kamar tsoro da abin nan da duhu da sauransu ko a dawo a sake kaga shi sa aka aka fara kuma magana idan hadarin ne to an bai alwa ba so dawon shi da ciki bai ciki da ma saka shi akai kiyasi ne aka saka shi ko ba abin kaida abin nan tunda har shi ruwan an ce sai ruwan da yake jika mutane to idan kuma ga hadari idan aka aka yi sallar magariba hadari yana nan sai kowa ya tafi gida idan ya wuce a dawo a yi sallah in bai wuce ba shi ma yi a gida rufsa ce idan ana ruwa na masallaci su kira ala tabbatin rihal na gida su yi a gida kalas a wajen ga mutane kamar sallar ana bin su bashi su ne sun kosa kawai su biya ya zama yanzu ba ruwan da Allah yau Allah mun riga mun yi isha ko to kawai ka bamu misal gaba kamar wannan shine lisanul hal din mutane sun kosa a ce ko sun sallama Allah a daren nan ba su bashi Allah shi kyauta. Na'am. Eh. Na'am. Eh su sai kuwa. In ruwa ne ba mai jika mutane ba ba? Idan ruwa bai kai jika mutane ba ba ta a ce sallutin rihal. Sai a kira hayya ala sala. Amma idan ruwa ana mamako ruwa na gaske wanda da ka fito daga gidanka ko kana fitowa daga mota kawai zaka ji ka jiki. Kaga wannan bai da za a yi sallah. domin ruwa abu ne mai albarka amma yana jika ka ya zama maka cuta amma dan ɗaya yaji wanda za ka yi ɗauko ne maka ko kuma wanda za ka yi kowa hular ka ma ba ta cike ba to wannan ba a cewa sallu fariha sai a kira hayya ala sala ko ba a kin zuwa sallah saboda shi to sannan sai tsoro ko irin wuraren da ake kidnapping din za su iya su dinga yin sallah ana suna tsoro musamman sun magariba tare da isha su maza su koma gidajensu ko irin lokacin da ake yin kafi ake saka dokar ta ɓaci sojoji ma suna muku abin da suna hankar sai ku zo maza ku yi magarba ku sha ku gudu koma gida wannan duka yana cikin hada almuhimmi dai kawai ya kamata limamai da ladanai su zama suna da ilimi akan matsala kuma duk sanda su da yanayin su kalle shi da ilimi da kuma kyautata mu'amalarsu da nasoshi ba kawai karransu ba don wani ma ba ka ladanin so yake tafi kallon kwallo ba wallahi irin ma wannan mu yanzu ustazan nan masu shigar jaraba kallon kwallo wani saboda tifin suna yin kwallo ne kawai shikenan zai marmaza ya hada muku sallah da ya dan gabara bara kawai ya hada muku su kuma kawai su wuce kallon kwallo san an jima za ka sun dawo da dare suna musu Allah shi ke bari mu koma cikin karatun mu mu kyale musu wannan can in ku tuna a can bayan mun zauna matsala ibnu qayyim shi ma ya kawo maganganu akan wannan hadisin a can baya cikin mujallad na farko da biyar na nawa na ce ɗari uku da biyar to to alhamdulillah kafin na ɗari uku ne da biyar wannan to sai ma da yake cewa fasdun fi rujuin nabi sallallahu alaihi wa sallam min tabuka wa ma hamma almunafiquna bihi min alkaydi bihi wa ismati llahi iyyahu wannan fasli zai bayani akan dawowar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga yakin tabuka wa ma hammal munafiquna bihi min al-kayd irin yadda munafikai suka yi nufin su mushi su mushi makirci wa ismatillahi iyyahu to kuma da Allah ya tsare shi munafikai sun yi nufin su kashe manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wannan a wannan tafiya qala abu aswad fi magazihi abu aswad kuma yadda ke cikin littafin dalailin nubuwa kuma asalin kissa tana cikin sahih muslim ya kawo al'uwa qala warada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qafilan ila al-madina min tabuka ila al-madina sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga Tabuka zuwa Madina hatta idza kana bi ba'd at-tariq har sai da yazo wani wuri na hay akan hanya makar bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nasu min al-munafiqina sai ka samu wasu cikin munafikai suka kulla wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makirci fata amaru an yatrahu min ra'si aqabatin fi tariq sai suka ce idan an je kan wani aqaba wato wani tudu akwai hanya ne take da tudu gefe kuma rami kamar da misali za ku zo kuna wucewa akan titi sai kaga wani wuri gefe rami ne kawai zarar mutum ya faɗa wurin to shikenan ihun ka banza ne sai suka yi tunanin cewa idan an zo daidai wurin za su su kwana ababen hawan su su yi mishi kare su tura shi rami shikenan ya mutu kowa ya mutu wasu dozin cikin munafukai suka kulla wannan mugun kullu wa falamma balagul aqaba aradu an yaslukuha ma'ahu da suka zo daidai wajen sai suka yi nufin to bari su shiga hanyar tare da shi ya zama suna kusa da shi kar su bi wani hanya daban ko wani gefe daban falamma ghashiyahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa khubira kabaru da annabi ya iso suka tsaya suna tsikirin shi iso wajen kafin annabi ya sai Allah ya bashi labarin duk abin da ake ciki fa qala sai ya ce man sha'a minkum an ya'khudha bi wali fa innahu awsa alahu sai ce duk wanda yake so ya bi ta tsakiyar kwazazzaban ai ya fi faɗi kar abu wannan hanya ta lungu duk a shiga tsakiya wa aqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-afara shi kuma sai gwanin da yake musu duk su wuce wa aqada an-nasu bi qatl al-wadi illa an-nafar alladhina hammu bil makri bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk mutane da suka bi cikin wannan kwari in banda waɗannan da suke so su yi makirci su haɗa wannan mugun tunani da mugun aiki wa aqada da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai wannan wajen a a واخذ الناس ببطن الوادي الا النفر الذين حموا بالمكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا ذلك استعدوا وتلمسوا da suka ji haka sai suka yi shiri kuma sai suka rufe fuskokinsu a talassar shi ne mutum ya dawo haɓar rawanin shi sai ya rufe fuskar shi irin yadda mutanen cikin sahara suke kamar ne yadda misali yanzu mutane za su aikata aikin banza barayi da macuta da yan kidnapping da sauransu sai ga sai su sa wani abu su rufe fuskokinsu ba ka saboda kada a gane su ko sai suka yi haka da suka yi wannan wa kada hannu bi amrin azim sun yi mugun nufi sosai wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huzaifa ibn al-yamani wa ammar ibn yasir wa mashaya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutanen guda biyu da ammar da huzaifa kaga su amintattu ne cikin amintattun sahabbai sai ya ce ku zo mu tafi tare wa amara ammar an ya'khudha bi zimanin naqa yace wa ammar shi ya rike linzamin wannan amawalin abin nan igiyar da take jan raƙuma shi ne linzami ko ko amawali ko mene ne wa amara huzaifata an ya suka ha shi kuma huzaifa yana kora raƙumar daga baya fa bainahum yasiruna id sami'u wa kadaka alqawmi min wara'ihim kad gashaw ana cikin tafiya sai aka ji hayane su ga sunan sun taho fa gadiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa amara huzaifata an yarudda sai annabi ya fushi ya ce a ce su koma ba ya ce kowa ya fita waccan hanya ba me ya fi da cutar wa absara huzaifatu gadama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faraja wa ma'ahu mihdan da huzaifa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi sai ya koma yana rike da wani dan fagiri wastaqbala wujuha rawahihi gidi ya tsaya a gaban ababan hawan su fadarabaha darban bil mihdan yana dukan ababan hawan nasu raƙuman nasu da dawakai wa absara al-qauma wa hum mulassimuna sai ga mutane ne duka sun rufe bakunan su da da ainihin wato haƙalle rawunan su wala yashku illa anna zalika fi ilal musafir shi Huzaifa bai sani ba ya dauka kai wannan ai bukata ce kawai irin ta matafi bai san dalilin sa ta haka fa arabahum Allah subhanahu hina absaru Huzaifa sai ga Huzaifa sai hankalin sa ya tashi suka tsorata wa zannu anna makarahum qad zahara asan da ma kace mara gaskiya ko a ruwa yayin zufa ko su kuma suka dauka ya an gane su suka dauka ai al'amarin su ya bayyana an riga an yi wayi an ga manzo Allah shi kuma ya ga Huzaifa fa asra'u hatta qalat al-nas sai suka juya da sauri sai kuma cikin mutane kada a fara ambaton su wa aqbala hudhifatu hatta adraka rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi kuma hudhifa sai ya koma hayyar cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ashaku qala hayyar cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idribur rahila ya hudhifa sai sai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to a daki abun hawan nan ya sauri mana wamshi amta ya amma kai kuma amma ba kai sauri fa asra'u hatta sallu hatta samu bi a'la suka ci gaba da sauri har suka daidaita ainihin wato a saman wannan hanya can tudu ke fa kharaju min al-aqabati yantazirun an-nas suka fito daga lungun suna masu jiran mutane wato suka riga kowa sun laifin su sun bi ta wannan hanya su kuma sauran mutane sun bi ta cikin wadi din nan sai suka fito suna masu ainihin wato jiran فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث حذيفة هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا هل عرفت من هؤلاء الرهط أو الركب أحدا يا النبي صلى الله عليه وسلم يشي مخريفا أتكي متانا من قبائع كافن سفاقان قوئي أتكي قال حذيفة عرفت ذاهلة فلان وفلان إن أجان واني دواني سبب ناصر رسول وقال يشي كانت ليلة كانت ظلمة الليل domin cikin duhun dare ne wa gashiyatuhum wa gashituhum kuma na rike su wa hum mutalassimun na rike su cikin duhun dare kuma sarfa fasakun su za ka ban gane su ba amma dai na gane abun hawa kaza da abun hawa kaza kamar yanzu ka iya shi da motar mutum ko babur ɗinsa amma baka gan shi ba ne yana ciki ko baya ciki ko shi ne ya wuce da ita ko ba shi bane musamman irin motocin da ake saka musu tint ko motoci ne kamar na 'yan sanda ko kamar na marasa gaskiya ko kamar na 'yan gayu gare su na wasu iriya ba ka gane waye a ciki amma dai za ka iya gane abin hawa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce hal alimtum ma kana sha'anar rakabi wa ma arad ku ka san me suka so su yi me manufas qalu suka ce la wallahi ya rasulullah uzaifa yace shi da amma suka ce Allah ba mu sani ba sai ya ce fa innahum makaru ai sun shirya makirci ne liyasiru ma'i dan su tafi tare da ni hatta idan talaqtu fil aqabati tarafu min haka yake alawu wannan talaqtu kuskuren bugun inji yadda yake a cikin nasu inda malam ya kuma shi hatta idza azlamtu hatta idza azlamtu ay dakhaltu fi gulamil layl har idan na shiga cikin duhu kamar da Allah yake cewa wa ayatul lahumul layl نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون حتى إذا أظلمت لنشد تكين دوه في الأقبة أتكين ونن فنع أرقوني منها سيس مرقون لك قالوا أولا تأمر بهم يا رسول الله إذا فتدرب ونضرب أعناقهم sai su dai ba suka cuta manzo Allah muna neman ka ba mu izini din mu kama su mu kashe ababan ababan manzo din mu kashe قال سيدي أكره أن يتحدث الناس ويقولوا إن محمدا سبب يده في أسفل نبي جاء ina jin kyamar a zo ana cewa ni ina kashe mutanen da suke tare da ni fa sammahum lahuma a wannan riwaya ta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu to da wani da wani da wani ya kirga musu har zuwa goma sha biyu qala wa qala yace uktumahu amma kar ku gaya wa kowa wannan hadisi yake a cikin littafin musulun imam ahmad ibn hanbal kuma ya zoma a cikin sayin muslim amma babu ambatan sunaye kamar da ke a cikin sayin muslim cewa akwai wata akaba tsakanin muzaifa da mutane sai yalai sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan hanya yace sauran mutane su bi babban hanya sai kuma ga wasu mutane su goma sha uku ko sha hudu ko sha biyar suna so su bi hanya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar su bi su koma su bi hanya yasa aka shela cewa su koma su bi waccan hanya ga nassan hadisin zaka ga ainihin wato Imam Muslim ya rawaito shi a lamba hadisi na 2779 Muslim ya rawaito shi ta hanyar malamin shi Buhairu ibn Harb zuwa ga Abu Tufail Amir ibn Wasila cewa wannan kisa ta faru haka amma babu ambaton sunayen mutane haka ɗaya bayan ɗaya sai a cikin wannan kisa وقال ابن إسحاق في القصة ibn isaqa da kuma al-imam al-bayhaqi shi ma cikin dalail suka ba labarin cewa inna allaha qad akhbarani annabi ya ce lalle allah ubangiji ya bani labari bi asma'ihim ya ga sunayen su wa asma'i aba'ihim da sunayen da sunayen iyayen su wa sa'ukhbiruka bihi kuma ni zan gaya maka ya kai mu zai fa insha Allah gadan inda wani su kamar yace gobe da asbahi zan gaya maka sunayen su fa talik hatta idza asbahta ka tafi in gari ya waye fajmi'uhum ka tattara musu falamma asbaha qala da gari ya waye sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kirawa ne kirawa ne ya tafa da sunayen sai ya ce ud'u Abdullahi ibn Ubay a kira mu Abdullahi ibn Ubay yana cikin su wa Sa'd ibn Abi Sarhin da Sa'd dan Abi Sarhin to kiyaye wannan akwai taliki da zami akan shi wannan akwai kuskure a cikin ambatan shi Sa'd ibn Abi Sarhin bai da musulunci sam sai dai dan shi shine Abdullahi ibn Sa'ad ibn Abi Sarhin shine dan uwan Sayyidina Uthman din nan da muka ji a baya ya musulunta yayin rijja ya koma Makka Nabi yazo ya ce da shi a cikin waɗanda za a kashe wa Sayyidina Uthman ya zo da shi ya bada hakuri har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hakurin shi da kamalar sa ne ya hakura ba dan ran shi yana so daga baya ya ce bisa ba kushe mishi ba ai mun karanta a baya ko kaga shi baya cikin munafikan Madina shi dan makka ne mai raunin imani a farkon al'amari da haka wannan akwai kuskure a cikin haka wa aba khatirin a arabi nabi ce shi wannan a kira shi wa amir wa aba amir da amir da abu amir wal dullal ibn suwaid ibn samit wadannan kaga aka ce a kira su wannan dullal kuma da yace wa huwa allazi qala shine wanda yace la lan tabi hatta nariya muhammad ibn al-aqabati layla ce wallahi ba za mu sassauci ba sai mun murgar da shi mun murga shi cikin rami a daren yin kare Muhammad wa sabu khairan minna yace in muka ce Muhammad da sahabban shi sun fi mu alheri sune wanda suke cewa da irjana ila al-madinati la yukhrijanna a'azz minha al-azal suna ganin wai su sun ba annabi daraja Allah ya Allah ya mai musu da martaba su sai yace inna idan la ghanamun wa huwa ra'i wala aqalana in muka bar shi aka koma Madina aka ci gaba da zama suka fi madaraja a madina shi da sahabbai lalle mu mun zama kamar awaki shi kuma shine mai kiyo mu sai yadda yayi da mu wala aqalla da mun ga babu da hankali huwa al-aqil shi ke da hankali wa amara mu an yadu wa mujamma bin har bin har kuma aka ce kira mujamma mujamma dan harita haka yake a cikin nuskar bugaggiya amma sanan sunan shi ne mujamma ibnu dariya shi ma wannan akwai ta'aliki game da shi cewa shi ma wannan kuskure ne na ibnu na ibnu ishaq kuma mujamma ibnu jariya bai cikin munafikai amma baban shi mai suna jariya shine yake cikin lissafin munafikai yana daga cikin waɗanda suka gina masallacin ya taimaka wajen gina masallacin shi kuma mujamma yana yaron karami yana daga cikin yara alarammomi wanda yana daga cikin mahadata alƙur'ani cikin yara ‘ya'yan sahabbai a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzala ya rasu ya bar shi abin da ya rage mishi a hadda shi da wuce sura biyu ko uku ba kamar yadda ibn Hajar ya ambata a cikin al-Qusas sai ya zama suna sa shi limanci a masallaci kuma daga baya wasu manyan sahabbai suka mai nasiha sai kuma ya tuba ya daina ya ce to ainihin an sa limanci ne kawai babana ne cikin yan kwamitin masallaci ni kuma alaramma ne aka sa limanci kawai ne zaka cewa mujamma ibn harisa kuskure ne na bugun inji mujamma ne ibn jariya sannan shi bai cikin zaman munafikai ne wallahu a'lam wa malihan at-tay da malih wa huwa alladhi saraka ibn ka'ab wannan wani dan taraki shine yaje makka yaje sace turaren makka a ka'ab dan ka'aba har yanzu tana da sto na turare wanda ake ajiyewa musamman dan a dinga sa mata kanshi har yanzu tana da wannan turare ne masu tsada ake tsara su da yawa masu kyau masu kanshi don a dinga fesa mata ana ana ana dandala mata a cikin rigarta da cikin jikinta wannan turare da ake ajiyewa wannan din tara sai dai sace shi wartadda an al-islam ya ma dukkan musulunci gaba ki daya wan talaka hariban fil ard ya gudu ya bagari fala yudra ayna zahaba ba sai da shi wa amara an yatwa husan ibn numayr wannan kafin shi ma kuskuren da injini domin sunan husaini ba hisan ba husayn usad ibn numayr alladhi abara ala tamr sadaqa fa sarqa shi ma ya taɓa zuwa yadda ya saci dabinin zakka shi su na na kayan zakka ya haɗa wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce mishi wai haka ma hamalaka ala hadha kai ko wani irin rashin kuma ne kai ka satan kayan zakka fa qala yace hamalani alayhi anni zanantu anna allaha la yuqdiruka alayhi mun da yasa rayi na tsammanci Allah ba zai sanar da kai ba fa amma idza atlaka alayhi matan da Allah ya sanar da kai wa alimtahu kuma ka sani فأنا أشهد اليوم أنك رسول الله وينزنا الإيمان وأني لم أؤمن بك قط قبل هذه الساعة إنه أبايا بين إيماني فأقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثرته كان النبي ياتي صلى الله عليه وسلم وأفى أن يشك تجيبه وأمره أن يدعو أميعة ابن أميريق daga cikin da aka ce Huzaifa ya kira hadda Tu'aima dan Ubayr wa Abdullahi ibn Uyayna wa huwa alladhi qala li ashabihi Abdullahi dan Uyayna shi ne yace wa wannan taron mutanen isharu hadhihi layla wannan daren kada mai bacci tasbihu ad-dahr kullahu daga yau kuma ku huta har abada mu samu ke da za daren nan mu kashe shi shikenan mu huta fa wallahi malakum amru duna an taqtulu hadha rajul ce na rantsa da Allah ba za ku taɓa samun zaman lafiya garin ku ya dawo hannunku ba in ba kashe wannan mutumin ku ba yana da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ka ji matsiyaci ba fa wallahi yace fada abu fa qala sai annabi ya kira shi yace wai haka ma kana yarfa'uka min qatli law anni qutiltu ya faɗi wannan muguwar magana annabi ya ce shi ko me ya da ka ci riba me zai amfane ka an kashe sai abdullahi ya ce fa wallahi ya rasulullah لا فلا يا رسول الله لا تزال بخير بانا فلا تزال بخير لا تزال بخير ما أعطاك الله انتصر على أمرك إنما نحن بالله وبك sai ya yi irin abin nasu ya canza magana ya ce ai ya manzan Allah ba za ka gushe ba akan alkhairi matuƙa Allah yana ci gaba da baka nasara akan abokan gaba Allah yana ci gaba da baka nasara kuma mu ai ba komai bane in babu kai ba wata tsiya bace cikakke daga zuwa yi fadar ka hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rubuce shi wa qala annabi sai cewa uzaifa udqu murra ibn rabi je ka kira mun murra ibn rabi huwa allazi qala shi ne wanda shi kuma yace naqtul wahid al farda fa yakunu nasu ammatan bi qadrihi mutma'in shi din da za a yi shi kai za a kashi shi annabi sallallahu alaihi wasallam kai za a kashi an kashe shi kadai kowa zai hakura ba ba wanda zai ce an kashe mai dan uwa shi bai da dan uwa a cikin duk sahabbai a tunanin shi wannan munafiki da ka san annabi kare ya kashe to ba ko amma an kashe wani yana da dan uwa an kashe wani yana da dan uwa saboda su suna da sauran haliyya ta jahiliya ka san larabawa sun gina akan haliyya akan kabilanci mun karanta a bayan da Durai ibn Simma yana ji yana gani abinda mutanen shi suka yi ba daidai bane hawadin amma ya biye musu yana cewa hal ala illa min gudayta inga wa gawaitu wa in tashif aziyatu gudaytu arshi haka sanda ake yakin musailama tul kazzab ko wani wanda musulmai suka kama shi suka tambaye shi suka ce kai yanzu kana ganin musailama ne yake da gaskiya ko muhammadu yace wallahi inni la a'lamu anna muhammadan sadiq wa anna sahibana kadhib ce wallahi na sani dan garin mu kai yake dan garin mu kuma gaskiya yake to misa ka bi shi sai ya ce لكذاب بني تميم عندي خير من صادق مدر mai ƙarya a garinmu ya fi mana alheri da irin gaskiya a cikin kabila ta haka laraba suke da irin wannan tunanin wanda yake ba mutu shi ne irin wannan an suke tunanin ai in an kashe annabi shi kaɗai inda bai da ɗan uwa ba wanda zai nemi jinin shi ɗan uwan shi su ne ta hamza an riga an kashe su tuntuni to Abbas kuma yana marka zaka ba wanda zai nemi jinin shi Ali kuma suna ganin sarena shi sun sun girme shi in shi yawa ko amma in suka kashe wani ko suka kashe wani dan dangi ne ba za a kyale ba sai suka ce to mu kashe shi kai ba abin da zai faru fa yakun nasu ammatin bi qatlihi mutmainina fa da abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tashi aka kira shi fa qala yace mishi wai haka kai kanka ma hamalaka ala an taqula allazi qulta me yasa ka faɗi wannan magana qala ya rasulullah in kuntu qultu shay'an min dhalika innaka ala alim to in na faɗa ma ka sani Allah ya gaya maka wa ma qultu shay'an min dhalika amma dai ban faɗa haka فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 12 رجلا الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وارادوا قتله النبي عليه الصلاه والسلام قوم شاب فاخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله bayan yin magana da su ɗan ɗaya in sake tara su duka yace ku kai ka ce kaza kai ka ce kaza wa man tiqahu da abin da suka furta wa sirrahum da abin da ke sukatan su wa alaniyatuhum da abin da suka ga wa kawayen wannan mugun aiki nasu wa atla Allah subhanahu nabiyyahu ala zalika bi ilmi Allah ya sanar da annabinsa alaihi salatu wassalam wannan maganganu da ilimin Allah wa ma tanfitna ashara munafiqina muharibina lillahi wa rasulihi duk wannan munafikan da aka ambata guda goma sha biyu sun mutu ba su dawo suka yi imani ba sun mutu suna masu yaki da Allah da manzon Allah wa zalika qawluhu azza wa jalla idan kaji Allah ya ce wa hammu bima lam yanalu da Allah yake cewa ya halifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah kaji a cikin kudin ganin su rantsi da Allah sun ce ba su faɗa ba ko kuma Allah ya ga wa annabi sun faɗa amma duk kowa ga sai ce wallahi ni ban ce ni ba haka nake ni shine Allah ya ce ya halifuna billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah cewa ba su faɗa ba Allah ya ce laqad qalu kalimatal kufr a halin sun faɗi kalmar kafirci wa kafaru ba'da imani da suna da imani yanzu sun zama kafirai ba da islami ko ba da islami shine sai Allah ya ce wa hammu bima lam yanalu kuma da yanzu wannan jidi ira iya nan wajen sun yi nufin abin da ba su samu ba Allah ya ce wa ma naqam babu abin da suke jin haushi illa an aznahumullah Allah ne bai ba su wadata wa rasulullahi Allah ya tsada su daga fallansa manzo Allah ya tsada su daga fallansa Allah ya ce fa in yatubu da ku khairan da za su tuba ya ce musu alheri duk wanda ya san bai da gaskiya yana munafunci ne ma zai tuba ya ce masa alkai wa in ya tawallau da ku za su ci gaba da tuya baya yu azibum azaban min makon da ke cikin tuba zuwa karshen haya to Allah bai ba su damar tuba din ba amma za mu ji al-Imam Ibn Qayyim zai yi ma Ibn Ishaqa istidraki akan wannan riwaya wa kana Abu Amir al-Asad Abu Amir kun san da aka ambata shi ne jagoransu walahu banawu masidat dirar shi ne ma limamin su na maturidira da aka gina huwa allazi kana yuqalu lahu rahib ana ce mishi sarkin bauta fasan bahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-khashi dan da ce mutum banzai wa huwa barka zuwa abin mamaki wa huwa abu hanzalata rasilil malaika shi da shi munafiki mutum banza mai shirya wa annabi makirci amma dan shi kuma wali ne cikin samu shi ne hanzala din nan angon nan da ya aure yaje tarewa da matarsa har ya samu janaba bai riga ya ga bai bukatarsa ba yaje ana hayya alal jihad ranar Uhud go ya tashi ya bace to aka zo kuma yana cikin shuhada Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga ɗan matan aljanna su zo su dauke shi suna suna ainihin wato karkade mai kasar jikinsa sannan malaiku suna mishi wanka suka mishi wankan janaba suka mishi wankan jana'iza malaiku ne suka hanzalatu gari da malaika to wannan shi ne baban shi hanzala ibnu abi an haka Allah yake dama yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyita min al-hayy mayyit min al-hayy Allah yana fitar da mai kyau daga mara kyau ko mara kyau daga mai kyau Allah ya ga ran babu abin da ba zai iya kamar yadda shi ma dan salulu shi ma yana da dama mutumin kirki sunan sa ke daya Abdullahi dan Abdullahi dan Ubay dan su mun ji kuma shi ma wancan kaji dan shi a abin nan Mujamma ibnu Jariya kaji shi ma Allah rahmat uban kuma munafiki za ka har yanzu karwai don an zo wani mutum banza ya kawo yaran shi islamiyya ku dinga musu hukuncin mutanen banza ku rike su ku ba su tarbiyya sai su mutanen kirki in ya so baban shi ya tafi da aikin banzan shi ko kuma Allah ya ce bake shi ayan su mai wa'azi ku ba ko kuma sa dinga mishi addu'a Allah ya rangwanta mai wannan za ka ai akwai masu bayan su islamiyyu da makaranta makarantu na mata wani da sauransu su din ba mutanen kirki bane da ka ganta da ma ka ga alamar rashin kirki wani ma zai iya zuwa da sigari ko kuma ne masa yana tsakata sai ka ce mutanen garin su wani zai zo yana rashin mutunci yana yana kaza yana kaza ya rena ustazai ya rena alarmomi kun taba mushi da zai iya zuwa zai ya sassake ku to duk da haka sai ku kyale shi ku dafe yaran ku ta koya musu alqur'ani har su zama na kirki sai kirki yayi yawa na banza su yi su yi karanci haka ake yi to sai yake cewa fa arsalu ilayhi fa qadima alayhi sai suka ce yazo shi wannan ugan nasu falamma qadima alayhi akhzahu Allah wa iyyahu sun kira shi suka ce yanzu lokacin da za a yi wannan operation na kashe ma'aiki yayi da suka mutu sai Allah ya wulakanta su wan harar tilkal fuqa fi nar jahannam dukkan su suka suka rubuce zuwa zuwa zuwa gidan wuta Allah shi qala qultu ni ma la ibn qayyim sai ce wa fi siyaqi ma zakara ibn ishaqa wa hamul min wujud a wannan siyaqin da muka ji na ibn ishaqa na labarin waɗannan mutane da suka yi nufin cutar da manzala sallallahu alaihi wasallam kuma su kashe shi gabaki daya to akwai wasu kurakurai har guda hudu zai ambace su ahaduha na farko annan nabi sallallahu alaihi wasallam asara ila huzaifata asma'a haula'i haula'i kal munafiqin cewa da yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta wa huzaifa sunayen munafikan nan walam yutli alaihim ahadan ghayr kuma bai gaya wa kowa mutishi وبذلك كان يقال لحذيفة شيطا ما كان اسمه حذيفة إنه صاحب السر صاحب السر الذي لا يعلمه غيره شيني ما أبو سن سري wanda ba wanda ya san sirrin sai shi wannan yana cikin bukhari hadisin ainihin abu zardai da yake cewa an tambayi alkama ya ce ma abu zardai alaysa fikum sahibu sirri alladhi la ya'lamu ghayruhu ya'lamu huzaifa da kuma kissar da huzaifa umar ya mai tambaya ولم يكن عمر ولا غيره يعلم اسماءه فهو من سنة عمر حذيفة با ko Umar ko wani sa wa kana idza mata rajul wa shakku fi yaqulu Umar umdu dan mutum ya mutu dama ana shakkar ana ganin shi a cikin harkar munafikai ana shakkar wannan nagari ne kuwa sai Umar ya ce tsaya ku sani fa in salla alaihi huzaifa wa illa fa huwa munafiqun idan kun ga huzaifa yana gari wala ya mutu ya je jana'izar sa to mutumin kirki bai cikin munafikai idan ko ga Huzaifa yana gari aka ci wani ya mutu kawai ya ci gaba da sabon shi ce to Allah ya ji karrai ko wannan ba mai kyau bane mun gani kaga shi ko wanzu wannan riwaya wannan shine abin da ya tabbata cewa Huzaifa ne kadai ya sani shi ko riwayar Ibn Ishaqa ta nuna cewa da Huzaifa da Ammar sun sani sannan kuma annabi ya tara mutane ya musu jawabi kun gane wahamin na farko na biyu ma zakarnahu min qawli abinda aka ambata na cewa fihim abdullahi ibn ubay wa huwa wahamun zahir cewa akwai abdullahi dan ubay dan salu kun ji ambaci shi cewa shi ma ya zo to wannan wahami ne karar saboda mene kan zakara ibn ishaq nafsuhu anna abdullahi ibn ubay takallafa fi gazwat tabuk mun ji tun a farko cewa da aka fito bayan an yada zango kafin ai intilaki daga wajen madina da shi da wajen mutane ɗari uku sun koma gida suka ce ba za su raga bai da laya ce kuma gashi a hanyar dawowa da shi ake wannan aiki wani na biyu kenan wani na uku an da qaulahu wa sa'ad ibn abi sarhi wa hamun aiki wanda na mana ishara zuwa gare shi wa huwa khata'un zahir cewa sa'ad ibn abi sarhi kuskure ne wannan fa inna sa'adan sa'ad ibn abi sarhi lam yu'raf lahu islam albatta domin sa'ad ibn abi sarhi din da dai ba shi babu labarin cewa ya musulunta wa inna ma ibnuhu abdullahi kana kan aslama wa hajara sun martada wala hika bi makka dan sare abdullahi dan abi sarhi dan sa dan abi sarhi shine musulunta kuma ya taba rida ya koma makka hatta ta'amala lahu usman annabi sallallahu alaihi wasallam amal fas idan usmana ya nema mushi aminci a kuma aiki sallallahu alaihi wasallama fa ammalahu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bashi aminci wa aslama ya sake musulunta fa hasuna islamu a wannan karan ya kirce musuluncinsa walam yazhar minhu ba'da zalika shay'un yunkaru alayhi daga nan bai kara yin wani abu da za a kyamata ko a zarge shi da munafunci walam yakun ma haula illa sunay ashar batta ko baya cikin waɗannan mutanen guda goma sha fa ma adri ma hadha al-qatl al-fahish ibnu kayyim ce wallahi da san inda wannan mummunan kuskuren ya faru ga malamin Allah ya gafarta masa ba abun ya bai takeici ne ya ra'ayi wannan kuskuren ya faru ga babban malamin irin wannan الرجل له قوله وكان ابو عامر راسه so abu amir yana cikin jagororin wa hada wahmun zahirun wannan ba kuskure ne a bayyane la yafa ala man duna bi ishaq wanda ke kasa da ibnu ishaq wajen sanin ilimin tarihi ma ya san wannan بل هو نفسه قد ذكر قصة أبي أمر في هذا في قصة الهجرة يا أنبتا دا كيش أتكين قصة هجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة أن أبا عامر لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة ببئة عشر رجلا فلما اقتطع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطائف cewa shi wannan abu amir lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina takaici da bakin ciki da kafirci ya na shi zama a madina sai ya fita shi ya koma makka shi da wasu mazaje su goma sha uku da aka zo aka yi fatuhu makka aka buɗe makka har yanzu dai yana da bakin ciki da dattin kafirci tare da shi shikenan tare da irin tsari sai can da gari shi da sai da yake musulunci saboda tsabar taɗewa falamma aslama ahadu qa'id da mutane aifa suka musulunta tare da irin shafi sai mu tayi tafi kasar sha fa mata biha qaridan wahidan qariban sai ya mutu a korarre shi kadai wanda yake bayi da kowa fa aina kana al-fasiqu wa gazu tabuka zahaba rajabun to wannan mutum mun ga yana ina kina kai gazu tabuka baya su shi zaka ya ce wannan kuskuren zaka ji amma ta mana cewa zai ta'aliki a wannan kuskuren kai ma ga magarin wanda ka san labarin sira bai kamata kai shi balna ibnu ishaqa imamu ahlus sira shi sai ibnu qayyim yake tuma maki wannan farko wannan kuma dan adalci ne kai jama'a dan adam ne suke ga wani abu wanda ana ganin ka san shi ka iya shi kai ma ya san ka kun san juna kawai sai sai ya baje ga wata rana kawai ka ta gane shi to da Allah ya nuna maka iyakarka da kai da sauran wanda suke ganin cewa ka a cikin ilimi a cikin rayuwa a cikin tunani a cikin yanke hukunce hukunce ko me kana iya kuskure larabawa suna cewa da kulli jawabi kabwa duk wani mahayi da ya iya tsere da doki wata rana yana tuntube ya faɗi wannan saboda Allah shi kaɗai shi ke da ilimi wanda yake azali Allah shi kyauta kuma kamar yadda na ambata mana game da mujamma ibn jariya shi ma wahabi ne a wanda su dun kai kaga shi ma bai amince shi ba mun mujamma kamar yadda muka ce daga cikin qurra a cikin ansarawa baban shi jariya shi ne wannan masallaci sannan kuma shi ke tashi yana yin sallah gare shi matsayin shi na mahaddaci daga baya aka mishi wa'azi kuma ya je tuba ga manzo Allah sai sama ya uzuri shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba duka tarjuma shi tana nan a cikin littafin al-isaba fi tabi'i sahaba wallahu ta'ala sai malam yake fasil ga wata gaba fi amri masjid dirar alladhi naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yakuma fi na Allah wa rasuluhu an yakuma fi fa hadahu sallallahu alaihi wasallam bayani game da al'amarin masallacin nan na dirar masallacin cutarwa wato wanda aka yi shi dan a cutar da musulunci a cutar da addini a na ganin bari mu tsaya ko ko da sauran lokacin sauran lokacin na to bari mu tsaya wa aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabuka hatta nazala bi wadi awa annabi alaihi salatu wasallam ya dawo daga tabuka aisha kawai waje da ake cewa wadi awa kusa da madina ne wa bainaha wa bainal madinati sa'a tsakanin wurin da madina ya karamar tafiya ce dan kankanin lokaci وكان أصحاب مسجد الدراري أتوه وهو يتجهز إلى تبوك ما سمى صلى تلدا ما تلدا لا أفتى تبوك سنو سنسلميش وقالوا سكت يا رسول الله إنا قد بنينا مسجدا الذي لذي العلة والحاجة من جرى والمصلاتي سبودا ما سبقاتا da marasa lafiya ba za su iya zuwa daga anguwanmu zuwa masallacin ka ba ya dan musu nika su musu zubar a masallaci a cikin anguwa ya dil illa mara lafiya wal haja da mai bukata wal lailatil mutira da kuma dare wanda yake mai mai ruwa ashatiya mai sanyi sanyi ma daga cikin matsalolin hada sallah ko sai an bugan shi ma ne ba ko na sanyi da yake hada sallah ba sai sanyi ya kai sanyi duk sanyin da za ka yi fitowa kai sabgar sabtu ba a harkar sai mutane sun kasa fitowa amma sanyin da da an sa riga sanyi shikenan shiru ba a jin sanyi kuma sai a ba da sallah a ci gaba da sabga wannan ma duka san rai sai sanyi ya yi sanyi na gaske wanda irin ya fara zuwa irin kasa da 10 abin nan 10 degree din a ce ana ko abin nan plus 4 celsius ko plus 5 ko minus 2 ma wata rana babu irin shi a ko to shine sanyi na gaske amma sanyi wanda kawai kila ka saka ɗan jacket ɗinka ko za ka so kai sabzarka ka sai biredi ka tafi yawon ta zubar ma ka gama ka dawo kuma an ƙin sallah akan lokaci ya kamata mutane wallahi su daina wannan sallar da rukhsa ce aka yi amma mutane sun buɗe ta sun taƙe ta kayi yawa kana sai musu ba haka ba kuma su fara jin haushi Allah shi wa inna nuhibbu an ta'tiyana fatusalliya fi lanaji suka ce muna so ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo masallacin namu kai mana sallah a cikin sa dan mu samu albarkarka fa qala inni ala janahi safal ce to yanzu dai kun ga ina kan hanya ne na yi niyyar tafiya wa hali shugul ina na riga na shiga cikin wannan tafiya walau qadimna insha Allah la atainakum fa sallaina lakum bari idan mun dawo Allah ya so mun dawo za mu je masallacin za ku muku sallah ku samu albarka falamma nazala bi awa ja'a bi khabar muslim min as-samai ya toka a wannan waje an ya dawowa sai aka zo malaika ya ba shi labarin duk abin da yace ai kaza ne da kaza da kaza da kaza fada amalik ibn tukhsham akhabari salama ibn auf wa ma'ana ibn adi ibn hijran sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan mutane guda fa kana yace su in talika ila hada al-masjid al-zalim ahluhu fahdimahu ku tashi ku je wannan masallaci na waɗannan mugayen mutane ku je ku rusa mun shi wa harriqahu ku kona shi fa kharaja musra'i suka fita cikin gaggawa hatta ata ya bani salim ibn auf suka je anguwar bani salim ibn auf ko salama ibn auf wa hum rahab malik ibn dukhshan shi dangin su malik ibn dukhshan kenan فقال مالك لمعن سيتي ومعن أنجرني أنذرني حتى أخرج إليك بنار من أهل كبر يشك جدانا كتو من دوتا باكي موتا ودخل إلى أهله سيشك جدنسا فأخذ سعفا من النخل سيئة كذر بدبينه فأشعل فيه نار سيئة كل وتا أجل ثم خرج يشدان سنة تسقى سقوانا أبوها ورسو حتى دخلوا suka je suka shiga cikin masallacin wa fihi ahadu taron munafikan nan suna cikin suna cikin da mutum irin na munafikai fa harraqahu wa hadama suka kunna wannan masallaci na munafikai wuta kuma suka rusa gida fa tafarraqu an sai munafikan nan suka suka watsi da gudu da suka ga suka ga bala'i fa anzalallahu fi sai Allah ya saukar da fadin sa walladina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina ila akhir al-qissah aka saukar da wannan aya faɗin Allah da cewa da kuma wanda suka riki wani masallaci wanda yake na cutarwa da kafirci da kuma raba kan mumirai yana daga cikin illar masallaci dirar shine zama zai haifar da barna ta kafirci ta fasikanci da raba kan musulmai da cutar da addini shine a ga musulmi suna sallah a wani masallaci wani ya zo ya ware ko wasu su wani masallaci dan kawai a raba kan mutane a wancan masallacin mafi yawan masallatai da mutane suke yi suna iya ɗaukar wannan hukunce hukunce amma ba fa kawai da zarar muke masallaci sai an yi hukunci a ce masjidul dirar ba sai in an tabbatar a ilmance malamai sun yi mai hukunci cewa haka ne sannan ya halatta a kira shi da wannan kuma hukuma ita take da yancin sai blacklisting ko black marking wani masallaci da ce to wannan masjidin ya zama dirar ya raba kan al'umma da haka a yi consticating masallacin a rushe shi a kwace filin saboda haɗa kan musulmai don haɗa kan musulmai mabda ne mai girma amma ba wani abokin gaba waɗancan kawai ya musu lamba ba yanzu wannan ya zama his word against theirs kawai wani ya ce a masallacin suwa da jirar wannan ta yi shi ma sarra yake amma idan hukuma ta ce aka fita da yancin ta faɗa ina fata mun gane wannan bari mu saurara a cikin rubutun lokaci Allah ya mu darasi na gaba sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi